والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na yau muna asabar 25 ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda ya dace da 14 ga watan uku hijirar meladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya mun tsaya na ƙarshen aya ta nawa ne ara ma muka tsaya aya ta hamsin da hudu ko za mu tashi kan aya ta hamsin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya sunna suratu alhajj jazakumullahu khairan suratul hajji daga wannan masallaci na ihya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukanmu gaba ɗaya kafin mu shiga karatu akwai wanda ya aiko da kuɗi asusun marayu naira dubu goma allah saka masa da alkhairi akwai wanda ya aiko da shi ma dubu biyar a ya ce ayi wa iyayen shi addu'a sun rasu muna fata allah gafarta musu da dukkanin iyayenmu gaba ɗaya da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya akwai tambaya kamar haka tambaya na farko yana cewa sun samu matsala tsakanin shi da matarsa suka samu sabani da daddare ya yi bayani kamar ta masa abin da ya fusata shi to sai ce idan har ya sadu da ita a wannan dare kamar ya sadu ne da mahaifiyarsa to wannan shi ake cewa zihari to zihari ya kasu kashi biyu akwai zihari da yake mutulak akwai zihari wanda yake muwakkat zihari mutulak shine mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ya faɗe shi mutulak to irin wannan matan ta zama haramu a kan shi amma aure bai mutu ba idan har yana so ya dawo ya ci gaba da zama da ita sai ya yi kafara kafaran kuma shine ko azumi sittin ko kuma yanta baiwa ko ciyar da miskini sittin sai ya yi ɗaya daga cikin ukun nan ga sunan suratu mujadala ta yi bayani filla-filla daki-daki ko magana ce wacce yake haramun ne allah ce inda hun leƙulu na munkaran min alƙawul wa zura magana ce munkar wacce ubangiji baya son ta wa zuran ko magana ce ta ƙarya don ƙarya ne matarka har abada ba za ta zama babarka ba to shi yasa akwai rashin hankali ma cikin wannan magana a takaice dai haramun ne haramun ne allah ya hana to ƙarƙashin wannan shine hukuncin zihari wanda yake mutlaq akwai zihari kuma wanda yake muwakkaci ka kwatanta matarka da mahaifiyarka kamar yadda shi yayi ya ce a wannan dare ina fata an gane to shi abin da yake haramu akan shi iya wannan daren ne idan ka ce sati idan ka ce wata to idan wannan watan ko satin ya kare kenan abin ya kare amma cikin wannan kwanakin matan ta haramta a gare ka gaskiya da alaji alaji ce me yasa shi wannan abin da ya sa shi rashin haƙuri an gane ko kuma da rashin sanin ma girman abin da ya furta din duk abin da Allah ya kira shi da munkar Allah ya ce wannan abu ne abin kyama Allah ya haramta faɗan wannan magana mahaifiya ai ba a bar wasa ba ce ba ina fata an gane duk wanda za ka kwatanta shi da mahaifiyarka wannan ma bai taso ba iyaye suna da wani matsayi na daban a shari'a musulunci ana ba su wannan matsayin wanda ba wanda ke zuwa kusa da su an fahimci wannan abin da kyau to saraka a ji tsoron Allah a daina furta irin waɗannan kalamai kawai don rai ya ɓaci wannan takace da shine hukuncinsa insha Allah sai mai tambaya na biyu yana cewar a tsari ne wai na sayan waya da ake yi a za ka je kila ka bada kaman wani bangare na kuɗi wani deposit idan wayan dubu ɗari ne ka je ka bada misali dubu goma sai ka karbi wayan na easy buy eh gaskiya ne easy buy ko eh to Allah ce maka to sai ka dinga biyan kaɗan kaɗan har ka gama biya to amma idan farashin wayan dubu ɗari ne kai kila zai kai ɗari da ashirin ko da talatin ko da hamsin in dafin da yanda abun ya faru sai ke tambaya menene hukuncin wannan abu hukuncinsa shine halal ai ta siya gayu ba komai abin da ya sa shine a a musulunci kasuwanci yarjejeniya ne mu fanci wannan abin da kyau wannan abin da ake bare ba sunan shi ba sunan shi halal idan ina da kaya na ce gashi nan farashinsa dubu ɗari ne ka zo ka siya ka ɗauka ka tafi ka zo baka da kuɗi za ka ɗauki bashi sai na ce dubu ɗari da ashirin ya halatta ba riba ba ne ba duk wata zan na baka dubu goma goma kaga sai an yi wata goma sha biyu don ya ƙara dubu ashirin ba laifi ba ne ba shi yasa a kasuwanci wani abun halal ne saboda haka dai a takaice ba sai mun tsawaita magana ba na yi wannan magana mai tsayi wurin karatun abu dawud ko mala usman to ba bukata a maimaita a takaice dai easy buy halal ne a je a ta bayi allah ba da sa'a sai wanda yana tambaya game da menene maganin mantuwa yana so a masa bayani ko je wajen islamic medicine ne su ba shi maganin mantuwa kasan su suna da maganin komai to dangane da abin da shafi maganin mantuwa shi mantuwan kan shi menene mantuwa mantuwa ya kashi kashi akwai wanda yake halittarsa shi mai yawan mantuwa ne wannan ba shi da magani shi ɗabi'arsa haka yake naturally halitta ce akwai wanda haka allah halicce su da saurin mantuwa to wannan ba shi da wani magani bai da maganin da ya wuce addu'a amma ce ba ga wani magani wai ka sha ko ka shafa ko a yi wanka ko a yi hayaki don kana mantuwa gaskiya malam ka yi haƙuri amma addu'a ita ta fi ƙarfin komai ya halatta kai ta addu'a don allah ya yi maka yawan mantuwa wannan halar ne abu na farko kenan abu na biyu akwai mantuwan da yake wani hali mutum ya shiga sai ya sa ya dinga yawan mantuwa halin ya zama mai kyau ne ko mara kyau za ka samu mutum ya zama very busy abubuwa sun masa yawa to na zaga yana manta abubuwa saboda abun ne sun taru sai ya manta wannan saboda wancan ya shigo ya kawo da wannan to wannan shi is normal a rayuwa ke sa ake bukatan ka ɗauki ma'aikata da za su dinga taimaka ma don kwakwalon ba za ta yi iban komai ba to wannan shi ba wani matsala ba ne a rayuwa sai abu na uku akwai mantuwa wanda ke damuwa mutum shiga damuwa sai ga ya samu abin nan yana saurin manta abubuwa to wannan ana iya nema mishi magani na damuwa din da kuma addu'a duka kama anxiety ko kuma mutum ya zama depressed sai ga wani ya affecting memory shi akwai mantuwa kuma na shekaru dementia shi wannan dementia ba ta da magani ta dama maganin tseren da aka shiga kabari ana shiga kabari kawar ki ciwon mantuwa na shekaru wannan ba shi da magani kun fahimci wannan abin da kyau kuma turawa sun fi mu wannan ciwon wannan sai kaga mutum shekara 120 kwakwalon shi lafiyar ta kalab amma turawa suna saurin samun dementia in suka girma wanda ya zauna a cikin su ya san wannan abu to kaga duk ci gaban su a likitance har yau ba su gano maganin shi ba a takaice shi ba shi da ainihin magani yanzu kaga cikin bayanin da muka yi kai za ka iya sani a wanne kake ciki abin da ya fi shine kawai a yi ta addu'a addu'a ta fi ƙarfin komai لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله كدنجا يوم كرنت ودنا أبوبا إذن سحسبنا الله ونعم الوكيل استغفاري صلاة النبي دسنا ما غن ودنا مسلول إن شاء الله اللهم آمين الله تعالى يبا mu lafiya gaba daya ya yi mana dukkan damuwa za mu shiga karatu kai tsaye billahi tawfiq wa alaihi tuklan wala haula wala quwwata illa billah na'am بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وبنجي سبحانه وتعالى يتشو ولا يزال الذين كفروا كافرين كم بذاسو قشي fi miryatin min suna cikin kokonto dangane da alkur'ani suna cikin kokonto dangane da annabi muhammad alaihi salatu salam suna cikin kokonto dangane da addinin musulunci don minhun nan zai ɗauki kowanne wannan damirun ha'un zai ɗauki alƙur'ani zai ɗauki musulunci zai ɗauki annabin da ya zo da duka biyu shi ya zo da ƙur'ani shi ya zo da musulunci wanda kowanne a ciki kuma haske ne saboda shi musuluncin haske ne Allah ya faɗa cikin Qur'ani mai girma Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur Allah shine majibicin al'amuran mummunai yana fidda su daga duhu ko kuma daga dufai na kafirci da shirka da zalunci ila nuri zuwa ga haske na musulunci to kaga Allah sai kira musulunci da suna an-nur hakanan kuma ya kira alqur'anin kanshi da suna haske yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ai wa anzalna ilaikum nuran mubina nake so da shi kaga wa anzalna ilaikum nuran mubina alqur'ani ake nufi mun saukar muku da haske mubinan wanda yake bayani dangane da shari'a sannan Allah ya kira annabi ma da haske shi kanshi manzo Allah haske ne ya zo da hasken musulunci ya zo da hasken alqur'ani shi ma sai ya zamo shi ma haske ne haske akan haske kenan yace ya ahlal kitabi kad ja'akum يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم يا اهل الكتاب قد جاءكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور حقيقه haske ya zo muku daga wurin Allah wa kitabun mubin da kuma littafi malamai suka ce nurun ana nufin manzon Allah alaihi salatu wasalam to kaga annabin haske ne qur'ani haske ne musuluncin haske ne to allah sai ya ce shi da ya aiko annabin da haske qur'ani haske musulunci haske annabin haske allah ya ce to ni ma haske ne ya ce allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري to kaga duk wannan bayanin haske ne yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala gharbiyya to kaga Allah haske ne ya turo man haske har guda uku ya turo annabi da alqur'ani da musulunci to ba za su gushe ba kafure suna cikin shakka da kokonto dangane da wannan hasken kaga babu kokonto game da haske ai ga haske na abu kaman rana lokacin azhar to kokonton me zaka yi amma an riga an halaka zuciyan Allah bai mata taufiki ba sai ce za su zauna cikin wannan kokonto hatta ta atehu sa'ad har lokacin da kiyama za ta zo musu baghtatan kwatsam fujua kenan ita kiyama takan zo ne lokacin da baka shirya ba to sai malamai suka ce mutuwa ma kuma tashin kiyaman ka kenan man ma ta karkamar kiyamatu duk wanda ya mutu kiyaman shi ta tsaya to za su zamo cikin kokonto har kiyama ta zo aw ya'tihu azabu yawmin aqim ko kuma azaba ta zo musu a wani yini yinin da yake bakarare menene bakarare da hausa shi ne wanda baya aihuwa ko a ce bakarariya wacce ba ta aihuwa to sai malamai suka ce me yasa Allah ya kira wannan ranan da yawmun aqim rana wacce take bakarariyar rana ubay bin ka'ab daga cikin sahabbai da ikirma da sa'id bin jubair da qatada wanda shine ra'ayin ibn jarir tabari suka ce yawmun aqibi ta ce ranar yakin badar a ranar da Allah ya rarrabe tsakanin aya da tsakuwa kenan Allah ya bambanta tsakanin kafirci da musulunci Allah ya bambanta waɗanda suke kan daidai da waɗanda suke kan kafirci Allah ya daidaita waɗanda suke kan musulunci da waɗanda suke kan ainihin bautan gumaka saboda a lokacin in ka duba yakin Uhud kaga shi Abu Sufyan da ya jagoranci sojoji dubu uku a zo a kashe annabi da sahabbai ai kace-kace da madina abinda suke faɗa shine suna cika baki suna cewa muna da ainihin lata da uzza muna da hubul ku ba ku da shi kaga duk sunan gumaka ne sai Allah ce da sahabbai ku ba su amsa ku ce Allahu maulana wala maula lakum mu Allah shine maulanmu ku ba ku da maula to kaga zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum Allah shine maulan masu imani kafirai kan ba su da maula to Allah ya kira ranar yakin badar da yau munaƙin wasu malamai suka ce a ranar tashin kiyama ake nufi domin ai ma'anar aƙiyin shine wanda baya aihuwa ko wacce ba ta aihuwa to ai ranar tashin kiyama wato kaman yau ita take aiko gobe gobe ta aiku jibi toron tashin kiyama babu wata rana a bayanta ina fata an gane ta zama ranar da ba ta aihuwa kenan shine ma'anan azabu yau maki a cikin wannan ayan rana wacce take bakarariyar rana Allah ta'ala ya mana tsari da sharrin da ke cikinta sai Allah ya ce ne الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين almulku yau idinillah a wannan yinin na tashin kiyama mulki kan gaba ɗayan shi na Allah ne ya hukumu bainahum zai hukunci tsakaninsu da juna ai har a yau ma mulki na Allah ne amma abin da yasa sai Allah ce ran tashin kiyama mulki na shi ne saboda a nan a duniya yana ba waɗansu mutane aron wannan mulkin akwai shugaban ƙasa akwai gwamna akwai sarki akwai waye to ran tashin kiyama duka babu wannan sai ce yau kan mulki gaba ɗayan shi na Allah ne limanin mulkul yau kowa sai sun kuyar da kai ba wanda zai daga kai sai an yi shiru sai Allah ce lillahi wahid alqahar mulkin na alqaharu ne shi kadai wanda yake shine Allahu kuma alwahid wanda ke tankwarawa to Allah ce almulku yawma idhil lillah ran tashin kiyama mulki gabaɗin shi kaf na Allah ne yahkumu bainahum zai hukunci tsakaninsu da juna fallazina amanu wa amilus salihati waɗannan da suka yi aiki suka yi imani ko suka yi aiki na gari waɗannan ababe guda biyu za ga Allah na ta maimata su a ƙwar'ani imani aiki na gari imani aiki na gari saboda in ba su haɗu ba za a shiga aljanna ba imani kaɗai ba zai kai ka aljanna ba sai da aiki na gari yadda aiki na gari kaɗai ba zai kai mutum aljanna ba dole sai da imani to Allah ce waɗanda suka haɗa waɗannan guda biyu fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima Allah ka samu a ciki sai ce wallazina kafaru waɗannan da suka kafurta kuma wa kadzabu bi ayatina suka kareta ayoyinmu fa ulaika lahum azabun waɗannan suna da wata irin azaba muhinun azaba ta wulakanci azaba da za ta wulakanta su wato ta kaskantar da su ranar gobe kiyama yasa Allah ce innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina ai waɗannan da suka yi girman kai ba sa bauta min za su shiga jahannama suna kaskantattu shine ma'anar dakhirina to sai Allah ke kiran azaban da azabun muhin azaba ta wulakanci bi ma'ana za su wulakanta za su kaskanta ai karshen wulakanci shine a ce ka shiga jahannama babu wulakanci sama da wannan Allah ka mana tsari da azaban wuta sai Allah ya ce ni والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم Allah ce wallazina hajaru waɗannan da suka yi hijira fi sabilillahi dan Allah ma'anar hijira shine al-intiqalu min baladil kufr ila baladil islam shine kai ƙaura daga garin kafirci zuwa garin musulunci daga garin imani zuwa daga garin shirka zuwa garin kafirci daga garin shirka zuwa garin musulunci daga garin kafirci zuwa garin imani wannan shine hijira yanzu ba zai a ce kayi hijira daga gombe ka koma bauchi ba ko daga kano ka koma sokoto wannan ba sunan shi hijira ba sunan shi kaura ina fata an gane a wurin bahaushe duka hijira ne amma a yaren musulunci ba hijira sunan shi ba shi hijira shine wurin da kake zo an hana musulunci kafirci ake yi sai ka bar wannan wurin ka koma inda musulunci yake shine ka hijira ina fata an gane ko kuma garin da kace din garin musulmai ne amma babu dokokin Allah sai ka koma garin da ake aiki da shari'ar musulunci wannan shi ma sunan shi hijira ne ɗayan biyu ne ko daga garin kafirci zuwa garin musulmai ko kuma daga garin da ke aiki da dokokin constitution zuwa garin da ke aiki karkashin dokokin Allah da manzo to yanzu ina zaka koma kenan in zaka yi hijira a Najeriya ina zaka koma na zamfara waɗansu bello turji kenan an gane ko wannan political shari'a ne ku bar wannan maganar shari'ar zamfara ba inda ake shari'ar musulunci a najeriya duk ƙarya ne kawai mu gaya kan mu gaskiya ba ba ta hanyar da ake shari'ar musulunci ba an gane ka san muna aiki na da emotion ba ma son a faɗi hakikanin abu shari'ar musulunci ai ba wasa bane ba ita shari'ar musulunci ita ya alu ne wala yu'la alai ita tana saman komai ne ba abin da ke sama da ita ba da za kana shari'ar musulunci misali kuma kana karkashin shugaban kasa ba zai yiwu ba ka fahimci wani abin da kyau baka da polis baka da soja baka da komai tana za ka yi shari'ar musulunci sai da a ce a rage barna wannan abu ne mai kyau wanda kowane gwamna zai iya yi doka ta ba shi dama amma hakikanin shari'ar musulunci shine zama shi ke juya komai ba constitution ne ke juya shari'ar musulunci ba kuma yawwa mu fahimci wannan abin da kyau dan ka tashi daga nan ka koma zamfara kawar aka yi can ma ba shari'a musulunci ake ba da ana shari'a musulunci da ba samu su bella turji ba kun fahimci wannan abin da kyau ba inda za a turje samu gindin zama inda ake shari'a musulunci yawwa da Kano da Sokoto da Maiduguri da Bauchi duk ɗaya ne ba inda ake shari'a musulunci sai dai gari ne na musulmai akwai bambanci tsakanin garin musulmai da garin shari'a musulunci kun fanci abin da kyau shi yasa wani ke cewa wani bature ne musulmi ne yace yana mamakin mutanen suna cewa islamic countries yace sai dai ku ce muslim countries yace ma'anar islamic country fa yana aiki karkashin qur'ani da hadisi kenan idan ka ce garin musulmai ina fata an gane kuma wannan haka yake to hijira shine ka tashi daga garin kafurci zuwa garin musulunci ko kuma daga garin musulman da ba abin dokokin Allah zuwa garin da ake aiki da shari'a musulunci kisa hijira a yanzu abu ne da zai wahala domin ina ne ake shari'ar musulunci 100% a duniya a yanzu sai dai ka ce inda ake shari'ar musulunci 100% kafin 2001 a duk duniya ƙasa ɗaya ne ita ce afghanistan kafin mamayen amurka kenan duk duniya su kaɗai da suke shari'ar musulunci 100% shi yasa ma duk duniya ba su da ofishin jakadanci ba su da ambasada a duk duniya saboda duk duniya kafirci aka yadda da shi ko saudi arabia bai tattata ta karbi ambasadar su ba su ba ba su da ambasada saboda mai saudiya tana tsaron amerika ta ce kai karki kuskura ta ce a yayi kiya kuri yayi babba kun gane ko dan duk duniya ba abin da balarabe ke tsoro din amerika kenan matsalar da muka samu kenan kun fance abin da kyau su suke juya su abu yadda suka ga dama to abin da ke akwai shine abin da sa na tsaya a wannan gaban nake wannan magana a shekarun baya an samu wanda suka hijira a Najeriya suka je suka kafa gari a cikin jihar Niger duk kun san wannan abu to wannan ba su Niger ba Najeriya ba ce ba to ba za ka je kafa wani gari a jeji karkashin gwamnatin Najeriya ka ce ka hijira ba waye baka kasan shi yasa aka kore su gwamnati ke iko da land din gwamnan Niger je sa aka kore su kaga bai zama hijira ba kenan to shi yasa maganan ka cewa ka bar wani gari ka koma wani gari ka yi hijira a shari'ance ba shi da mahalli sai dai a ra'ayi ka san wani aiki ne da ra'ayi ba da hakika ne abin da shari'a ta ce ba to hijira na hakika Allah ke magana na wallazina hajaru fi sabilillahi waɗanda suka yi hijira dan Allah sun maƙutilu sannan aka kashe su au matu ko suka mutu akwai bambanci da an kashe ka da ka mutu ina fata an gane kashe ka dole da wani sabab wani haddasa maka mutuwa ko ya harbe ka ko ya sare ka ko ya baka poison ko duk abin da zai ya kashe ka sai a ce kutilu amma mutuwa kuma mutuwa da ake normal ka rashin lafiya ko wani abu ya faru to duk ɗaya daga cikin biyun nan sai ya faru da su in dai har ka yi hijira ko a kashe ka ko ka mutu a kan gado Allah ce ne yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah zai azurta su da wani irin kyakkyawan arziki shi yasa sahabban da suka yi hijira dole a jinjina musu mutum ne zai bar garinsu da 'yan uwan shi da dukiyan shi da komai saboda addini ya haƙura da shi haka zai bar duk abin da ya mallaka fita ba shi da komai don an ce ma ba zai ɗauka ba ko da yana so daga cikin sharaɗin mutanen makka za ka yi hijira e to ko tsinke ba za ka ɗauka ba kana da shaguna kana da raƙuma kana da komai haka za ka bar shi ka tafi ko ka zaɓi wannan dukiyar naka ko ka zaɓi manzan Allah alaihi salatu wasalam daga nan za ka gane ƙarfin imanin sahabbai sun gwammace su rasa komai su bi annabi Allah ƙara musu yadda wa inna Allah lahu khairu raziqin lalle Allah kan shine mafificin masu azurtawa fabtagu inda lahi rizq wa abuduhu washkuru lahu ilaihi turja'un Allah ce ku nemi arziki a wurina ku gode mini dan wurina za ku dawo gaba daya to idan ka gane wannan ka huta fabtagu inda lahi rizq Allah sai ce la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu Allah zai shigar da su wani mashiga wanda za su yarda da wannan mashigan aljanna kenan bi mana Allah zai sa su a gidan aljanna har sai sun ji cewa sun yarda ke sa Allah zai tambayi yan aljanna ya ce hal raditu shin kun gamsu kun yarda su ce ya Allah ya za a ba za mu gamsu ba bayan ka ba mu abin da baka ba kowa ba cikin halittu ka gafarta mana ka mana rahama ka tsamar da mu daga azaba mun tsallake siradi ga mu a gidan aljanna muna shanawa na tabbawa min aljannati haythu nasha'u muna kai komo a gidan aljanna muna watayawa yanda muka ga dama wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hada ya Allah mun gode maka da ka shirar da mu zuwa ga wannan ni'ima duk wata ni'ima suna cikin ta Allah ce har yanzu da saura sai ce na saukar da yardana akan ku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada to wannan kalmar da za su ji kuma sai wani daɗi ya ƙaru daɗi akan daɗi kenan to ana cikin wannan zaman daɗin gidan aljannan fa Allah ya gaya musu ya yarda da su ba zai taɓa fushi da su ba kaga wannan ka gama gamsuwa kenan kuma Allah ba ya canja alƙawarin shi abu na biyu an ce musu mutuwa ta mutu ban gane ko kun gane ba ita kanta mutuwa Allah ya kashe ta babu mutuwa har abada kenan babu mutuwa ba tsufa ba rashin lafiya ba komai ba damuwa ba bakin ciki la masahum fiha nasabun huma hum min habil mukhrajina babu ciwo babu gajiya ko irin dan kasalan nan babu Allah ce ko ba za a fidda ku ba kaga duk wannan fa suna cikin wannan sai Allah ce kuma da saura za a gayyace ku fadan Allah ku ga Allah karara annabi ya ce to wannan yafi zama aljanna da'i na duk abin da suke ba su ga Allah ba duk abin da ake da hisabi da shiga aljanna duk ba ga Allah ba yanzu saƙo ake ta aiko musu Allah ya ce a gaya muku kaza sai a ce to bayan an gama wannan duka kowa ga invitation letter ga tag na zuwa fadan Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya ce za ku ga Allah yanda kuke ganin wata daren sha hudu ba wanda zai tare wani ba za ka ce ba kai ka dan tare min da Allah matsa annabi ya ce babu wannan kowa zai ga Allah annabi ya ce to ganin da za a yi wa Allah ya fi zama aljanna kuma daɗi Allahumma ne Allah kai mu Allah samu na ciki duka maɗo a aljanna don rahaman ubangiji subhanahu wata'ala to shine Allah ya ce zai shigar da su aljanna wa inna Allah la'alimun Allah ka masani ne dangane da dukkan komai kuma halimun mai haƙuri halim da sabur me bambancinsu asabar ba shi ne haƙuri ba to sai a ce saburun mai haƙuri akwai kuma alhilmu da kuma halim shi sabur mai haƙuri haƙurin in ma ya zamo ko da ra'ayin shi ko kuma a dole mutum ne ya maka laifi sai ka haƙura kila ka haƙura ne saboda rahama kila ka haƙura ne don ya fi ƙarfinka ka san akwai wannan ko ba ka haƙura ba ma bayan da ka iya sai ka ce na haƙura to duk yana cikin haƙuri amma kuma shi halim wanda zai iya ɗaukan mataki ne a kanka kamar shi laifi ya kawo da kai bayan ya kawo da kai ɗin kuma ya yafe maka ka san akwai haƙurin da ba a yafe ba to shi duk da aka ce halimun ne ya kawo da kai ya yafe ya haƙura duka ukun nan ko ba zai taɓa maka gori ba ai kwanaki ma kamin kaza na haƙura to babu wannan kuma ba zai taɓa kawo maka nan ba ko da ka mishi wani laifin ba zai cina wancan ba dan ya yafe shi to Allah shine halimun kenan ya yafe ya manta ya kau da kai ba zai taba kawo maka shi ba a littafin mai ce a goge shine Allah alimun ne kuma halimun ne sai Allah ya ce ne ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور
tun daga wannan ayan da muka gama da Allah ya ce shi alimun ne halimun ne za ku dinga bibiyan mu za ga duk ƙarshen ayan da za mu karanta za ta ƙare da sunan Allah wato ƙur'ani yana da abin mamaki kuma duk ƙur'ani babu inda aka yi wannan kamar nan wurin ai ta jero ayoyi ƙarshen su kuma sunan Allah ne za ka shafin nan zai ƙare gaba ɗaya aran ma duk sunan Allah ne har a je ayan ɗaya shafin kuma to Allah ya fara ce inna Allah alimun lalle Allah masani ne halimun ko mai haƙuri ne zalika ya ce wa man aqaba duk wanda aka cuce shi aka zalunce shi sai ya ɗauki matakin ramuwa bimitili ma uqiba bihi gwargwadon irin abin da aka masa na cutarwa na zalunci babu komai a kan shi babu laifi in aka maka abu waje za a sayyatin sayyatin misla amma ya zama daidai wa daida wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin to sai Allah ya ce to duk wanda aka zalunce shi ya dauki matakin ramuwa thumma buqiya alaihi sannan kuma daga baya aka zo aka sake zaluntar shi akan wannan ramuwan da yayi la yansurannahu Allah to Allah zai taimake shi ke ce wa inna Allah la'afuwun lalle Allah ka mai afuwa ne gafurun ko mai gafara ne wannan Allah na magana dangane da sahabbai a yakin Badar kun san dalilin yakin Badar a takaice sahabbai ne suka fita aka kore su daga gidajensu da dukiyansu da iyalansu da kuma aka kore su suka koma Madina suka zauna to suna cikin wannan zaman bayan shekara biyu mutum ne multimiliyoniya a makka ya koma madina na kwana a masallaci saboda an kwace masa duke shi wani iyalan shi ma matansa da yaransa an kwace mishi an hana su bi shi to duk wannan abin da aka musu suna cikin zaman su sai annabi ya samu labarin ga abu sufyan sarkin makka ya je sham ya sawo kaya zai koma makka yana dawowa dukiya ne na mutanen makka na karabka yan kasuwa annabi ce to mu je mu tari abu sufyan mu kwace wannan dukiyar mutanen makka mu rage abin da suka kwace mana ba mu rage ne fa yanzu wannan laifi ne ya ce mu rage hasaran abin da suke mana sahabbai suka fita sun ɗari uku da goma sha uku babu makamai babu dokuna kawai an fita ne ba da shirin yaƙi ba abu sufyan da ya samu labari shi kuma sai ta da wani a doki ya ce maza ka tafi makka ka gaya su abu jahal ga annabi muhammadu da sahabbai sun fito za su kwace musu dukiya su fito su kare dukiyansu abu jahalin ya ɗauko runduna sojoji dubu ɗaya shi kuma tun karo zai tara kayan shi to abu sufiya duk da haka bai gamsu ba saboda dole daga makka in za ka je sham sai ka bi ta kusa da madina dole daga sham za ka je madina za ka je makka sai ka bi kusa da madina to da ya tabbatar da cewa kafin su abu jahalin su zo akwai yiwuwar annabi ya riske shi sai ya canja hanya to canja hanyar da ya yi shi ne bi ta ainihin badar tsakanin badar da madina kilomita 130 ne kusan kamar daga nan zuwa bauchi sai ya canja hanya ya yadda ya ƙara tsayin tafiyan don ya tsira da kayan mutanen makka to aka sanar da annabi ya canja hanya annabi ya ce na sa'in ne bi ya ce mu bi shi alaihi salatu wasalam to mai magana da mala'iku akwai hanyar da za ka yi mai sani ba babu wanda duniyan gaba ɗaya suna ganinta to sai annabi ya tafi da sahabbai to allah sai ya ce wa annabi abu zai faru a wannan abu akwai yiwuwar ku haɗu da abu sufiyan ku kwace kayanku da za ku kwace akwai yiwuwar zai sha ba za ku same shi ba za ku haɗu da ainihin abu jahalin da sojojin mutanen makka a nan kuma za a gwabza fara sahabbai suka ce to Allah sa ne mu haɗu da Abu Sufyan Allah saba da wancan zamu haɗu ba saboda ba su fita da shirin yaƙi ba shine Allah ce wa idza idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum amma ba wannan ba wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi kun fito Allah muku alƙawarin ɗayan biyu zai faru imma Abu Sufyan da dukiya imma Abu Jahal da sojoji to ku ga wanda kuke so a kwace kaya saboda ku rage hasara shi kuma Allah baya so wannan ya faru so yake haɗu da mutanen maka a gwabza don a gane musulmai suna da ƙarfi abinda Allah ya ƙaddara zai faru kenan to aka je aka gamu da su babu mafita sai dai a yaƙi to sahabbai sai da suka gwammace gwandama da abu sufiyan ya sha aka yi yaƙin mahaifinsu alheri kasan duk abinda Allah zaɓa maka shi na alheri ne babu yaƙin da ya suna kamar yaƙin badar shine yakin da ya fara daga sunan musulunci ba ta tsamman annabi yayi karfin da wazi ya tinkari mutanen makka ba malam mala'iku dubu aka turo mishi ba mala'iku dubu annabi ya duba ga sahabbai gaba ɗayan su ba mai kayan yaki waɗannan sun taho da raƙuma da dawakai ga makamai kawai sai durƙusa ya daga hannu ce ya Allah ya ce ka gan mu nan mu ɗari ku da sha uku nan idan ka bari aka kashe mu an kashe musulunci gaba ɗaya da ce ba wanda zai ƙara bauta ma a ban ƙasa ya Allah ka kawo mana ɗauki Allah ya ce mala'ika jibiru la tura mala'iku mala'iku dubu shi yasa da aka je shedan yana tsaye yana gaya su abu jahalin kar ku damu yau kan an gama da su ya ga mala'iku suna saukowa tun ya juya a guji ya kai bai ce ina inni a ramala ta rauna inni a kafullah ya ce ai daga abin da ba kwa gani ne akwai sahabin da ya ce wallahi ya biyo wani kafiri zai sare shi kafin ya kai gare shi kawai sai ga kan kafirin ya faɗi da ya je gaya wa annabi ya ce wani mala'ika ne daga sama ta hudu sai kai masa hari kai ka biyo shi kafin ka je wani mala'ika daga sama ta hudu tun ya kawo ɗauki an yi gaba da shi to wannan shine Allah ce to wa man aqaba da su yake magana duk wanda aka zalunce shi sai ya dauki matakin ramuwa bi mithl ma uqiba gurgudan irin abin da aka nishi summa bughiya alaihi kuma aka zo aka ce za a zalunce shi ko aka zalunce shi to la yansurawnahu Allah Allah zai kawo masa dauki yasa duk wanda aka zalunta da zai mai da al'amarin shiga Allah sai ya ga taimakon Allah kuma matukar an zalunce ka ka ce ya Allah an zalunce ni an fi karfi na ya Allah ka kawo min dauki shi yasa aka kalma Allah ya isa da bahaushe ke faɗan nan da mun san girman ta da mun sha mamaki Allah ya isa amma sai muka ɗauke ta ba komai ba dan ma'anan da shine ni ban isa ba an fi karfi na amma Allah ya isa shi zai kawo min dauki shi zai kwato min haƙina to da kuma sai ya kawo dauki Allah ya ce inna Allah al-afuwun lalle Allah kan mai yafiya ne gafurin ko mai gafara ne sai Allah ya ce ni zalika bi anna Allah yulitu al-layla fi an-nahar wa yulitu an-nahara fi al-layli wa anna Allah sami'un basir zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min الباطل وأن الله هو العلي الكريم
Allah ce zalika wancan maganar da ake gaya muku a baya bi anna Allah dan kusancewa lalle Allah yulijil layla fi nahari shike shigar da dare a cikin yini wa yulijil nahara fi layl yana kuma shigar da yini a cikin dare wa anna Allah sami'un lalle Allah kan meji ne basiru ko mai gani ne kaga anan Allah ya ce yana shigar da dare a cikin yini yana shigar da yini a cikin dare wanda mun sha magana shi a wurin tafsiri a baya shi ne kaga lokacin sanyi kaga dare ya fi ni tsayi lokacin zafi kaga yini kuma ya fi dare tsayi to wannan na cikin Allah ya shigar da wannan cikin wannan ya shigar da wannan cikin wannan wasu malamai suka ce a duk lokacin da dare zai shigo kafin ya gama shigowa kafin kan yini ya gama tattare kayan shi za ka ga daren already ya riga ya shigo ga akwai sauran haske amma an riga an shiga dare don da rana ta faɗi dare ya shiga sannan haka dare kuma kafin ya gaba tattara kayan shi za ga already gari ya waye alfijir ya riga ya fito don wayewan gari shine fitan alfijir ga alamun duhun dare amma kuma alfijir ya riga ya fita an riga an shiga yini kenan duk yana cikin yurjin laila fin nahari wa yurjin nahara fil laili kuma kana iya gane hikiman Allah da abun mamaki na Allah idan ka zauna a wurin da suke da dare mai tsayi da rana mai tsayi ka zauna a wurin da yake kaga rana an yi awa ashirin dare gaba ɗaya bai wuce awa hudu ba akwai lokacin da kuma ga yinin gaba ɗaya bai wuce awa hudu zuwa biyar ko shida ba sauran gaba ɗaya dare ne duk a cikin shekara wannan yana faruwa to da za ka gane hakikanin yulujin laili fil nahari wa yulujin nahara fil laili shi yasa malamai suka ce ayoyin qur'ani da dama sahabbai sun ji ne kawai sun yi imani da su saboda ba su je sun ga abin yadda yake a wani wuri ba dan duk wanda yake zaune a wurin da lokacin winter ka ga yini dan kaɗan akwai ƙasan da farana tana fita wurin karfe goma na safe ne karfe goma na safe shine a lokacin rana za ta fita kuma sai ka ga karfe biyu da kaɗan kuma rana ta faɗi magariba ta yi kaga yinin gaba ɗaya awa hudu ne da wani abu yana faruwa kuma a ƙasashe da yawa akwai lokacin da kuma rana ba za ta faɗi ba sai ta kai karfe ɗayan dare karfe uku da rabi kuma gari ya waye rana ta fito sai ga daren gaba da awa uku da wani abu ne to kaga asalin yirjin laila fil nahari wa yirjin nahara fil laili kenan Allah na shigar da yini cikin dare ya shigar da kuma dare cikin yini wa anna Allah sami'un Allah shine as-sami'u mai ji dangane da dukkan komai ba abin da ke boyowa Allah idan mutum dubu za su yi magana a lokaci daya da yare daban-daban kowa Allah na jin nashi ka kalli taron filin arfa kowa na addu'a kuma kowa Allah na ji shi kowa na zikiri kuma kowa Allah na ji shi sannan nesan ka da kusan ka duk ɗaya ne a wurin Allah da ɗaga muryan ka da magana ka duk aune a sami'un ɗin kenan bayan da za a kai ka ji magana mutum goma a lokaci da ba zai yi ba sai ka ce kai ɗan yi shiru bari in fara jin na wannan ko kuma mutum ɗaya ne ma ya yi magana ba ka san me ce ba ya yi yaran da baka ji haka ne ko ba ka ba kuma sai ka ga wani ya zo kuma yana magana da shi da wannan yaran ko mutum ne irin ka to Allah shine sami'un mai ji dangane da dukkan komai basirun mai gani kuma dangane da dukkan komai Allah na ganin komai ba abin da ke ɓoyuwa mishi da fai da ɓoyi duk ɗaya ne a wurin shi sannan da kusa da nesa ma duk ɗaya ne duk yadda abu yake a sarari in yayi nesa da kai baka ganin shi duk in abu ya kai kilomita kaza ko a sahara ne ba za ka gan shi ba sai in ya matso kusa da kai ka fara ganin alamun kamar wani abu na zuwa to kaga shi kuma Allah ba haka bane ba sannan abin da ke cikin duhu baka gani ko tafi hannunka a cikin duhu ba za ka gan shi ba to shi Allah basirun ne to kaga wani abu na Qur'ani kaga Allah da ya maganan dare ya yi maganan rana sai kawo sami'un basiru a wurin sunan shi saboda me a lokacin dare an fi jin magana haka da kowa haka ba sai ga sauti ya fi tafiya nesa da daddare sai ce sami'un da ya maganan rana sai ce basirun dan an fi gani ko da rana kaga Qur'ani kenan shi yasa wani ya ce duk Qur'ani gaba daya kowace aya ta na alaka da farkonta sai dan baka gane ba ka tambaya za a ma bayani kuma za ka fahimta shi yasa duk inda Allah ke maganan abu sai ga ya rufe da abin da ya dace da wannan abu na taɓa ba ku labarin wani balarabin ƙauye wanda yake kwata-kwata bai san ƙur'ani ba amma ya san larabci sai joni hafizi na karanta suratul ma'ida sai karanta wasariq wasariqatu faqtu wa aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim sai ce kai kai kai wannan ba qur'ani bane ba in qur'ani ne kuma to ko Allah ya yi kuskure ko aran ma ya kuskure yace kada Allah jahili ne zaka ce na yi kuskure kai ka san qur'ani ne yace to in haka ne ayan nan wallahi an yi kuskure bayan da za an ce da barawo da barauniya duk wanda aka kama sharuɗa sun cika a yanke masa hannu sai aka ce wannan shine sakamakon su na azaba dangane da aikin da suka yi kuma a ce wallahu ghafurur rahim to wannan bai dace ba an gafara da rama kuma za ta yanke hannu da aka ɗauko ƙurani aka duba aka ga wallahu azizun hakim ne ya ce yawwa ka ji magana amma a yanke hannu kuma ce gafuru rahim ai ba maganan gafara ana ya ce amma wallahu azizun allah shi ne mabuwayi gagara misali hakimun mai hukunci ya ce a yanke hannu kuma azizun ne ba wanda zai ce dan me ya ce yanzu na ji magana ta kaga aran ma ne kuskure kenan to duk qur'ani farkon shi da ƙarshen shi suna da alaka da juna sai da in mutum bai gane ba ke sa Allah ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'ati ashhurin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim sai ce wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un sau al'azamu ya zo na zuciya ya ce sami'un Allah na ji to duk qur'ani haka yake Allah sai ya ce shine as-sami'u kuma shine al-basiru zalika bi anna Allah huwa al Allah na muku wannan bayani ne dan ku gane shine al-haqqu sarki na gaskiya ubangiji shine gaske yace wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil abinda ake kira wanda ba Allah ba ƙarya ne ko menene shi wa anna Allah huwa al-aliyyu Allah shine madaukaki al-kabiru kuma shine mai girma al-aliyyun Allah shine aliyu ne guda uku akwai aliyul kadiri akwai aliyul zati akwai aliyul sha'ani duk Allah ke da wannan abu Allah shine yake da aliyul zati ɗaukaka na zati yana saman komai komai na ƙasan shi yace yana saman al'arshi wannan al'arshi ita ce ƙarshe daga ita babu komai sai ikon Allah duk wani abu da ka sani yana kasan al'arshi ne a cikin al'arshin akwai kursiyu ita kanta kursiyu in za ka haɗa duniyan nan gaba ɗaya da sama da ƙasa ka wurga cikin kursiyu kamar ka wurga ƙwandala ne cikin sahara ita kuma kursiyu in ka wurga ta cikin al'arshi kamar ka wurga ƙwandala ne a cikin sahara ina fata an gane shi yasa Allah shine al-aliyu aliyu zati kenan komai yana ainihin kasan Allah subhanahu wataala sannan akwai aliyul qadri Allah shi ke da iko akan kowa da komai shi ne mai iko da masu iko shi yasa a cikin addu'a ya halatta ka ce ya mai iko da masu iko ya mai isa da masu isa ya Allah gani na zo Allah a karɓe ni na ƙwanƙwasa ƙofanka Allah a buɗe ni shiga Allah na son irin wannan ka san ita addu'a fa iyawa ne in baka iya waye kai ta fama wallahi tallahi amma idan ka iya waɗansu kalmomi duk mala'iku za su taya ka ya Allah a saurare shi ka san kana neman alfarma ka kama kafa da na kusa da oga haka da kuma ka ba suna taimakawa ko a ofis ne sai ka tunani a furobin abin da ka kawo to mala'iku suna kusa da Allah subhanahu wataala sada ibadun ne mukramuna haka Allah ya ce da su bayan shi waɗanda ya girmama su kuma almala'ikatul muqarrabuna ne suna kusa da Allah ba sa sabo wannan kada ya ishe su daraja to da sun ji kana addu'a abun ya musu sai su taya ka ya Allah a saurari wannan talaka yana cikin matsala tuni Allah sai a furubin abu to akwai wa Allah kirari ina fata an gane Allah yana da ali shine aiki da aliyul qadiri akwai kuma aliyu sha'ani wato sha'anin Allah ya gagari kowa duk abin da Allah tsara in ka kalla kai ka san haka abin da yi bai bukatan a ce za a gyara shi na sha babu misali da mutum in ka kalli mutum bai bukata a sami shi komai duk abin da ka sa mutum ka bata shi kana ƙara ido ɗaya ka ɓata mutum idan ka rage ido ɗaya ka ɓata mutum da ƙafa da hannu duk inda ya sa biyu to biyun ake bukata inda ya sa ɗaya kuma ɗayan ake bukata yatsa da ya sa biyar wannan biyar ɗin ake bukata in ka ƙara ko ka rage ɓata mutum za ka haka nan kalan da Allah ya maka shi ya dace da kai idan Allah ya yi ka fari kace za ka koma baki sai dai ka ɓata kanka haka idan ya yi ka baki kace za ka koma fari nan ma ka ɓata kanka ba za ka yi kyau ba to duk waɗannan yana cikin al'aliyu Allah shi ne maɗaukaki alkabiru wanda yake kome girma girman Allah ya wuce inda muke tsammani za ka san girman Allah idan ka san girman planet kaɗai planet da muke da su guda taran nan wallahi idan ka kalle su da galaxies da ake da su ka ji an ce abu kaza tsakaninmu da shi tafiyan shekara miliyan kaza kuma da abin da yake mafi gudu wannan duniyan gaba ɗaya da muke ciki fa tauraro guda ɗaya tak in zai faɗo akan ta tarwatsewa za ta yadda ka san ka ɗauko misali abin nan ƙatoton dutse ka hau gidan sama ka jefo shi akan ƙoyin kurciya ba ƙwan kaza ba ƙwan kurciya ko na tattabara ka wurgo ƙaton dutse akan shi ya zai yi raga-raga kenan ko to haka wannan duniyar tamu take tauraro guda ɗaya tak muna ganin su ƙanana ne saboda nisan da suke da shi akwai tauraron da tsakaninmu da shi tafiyan shekara miliyan kaza ne a abin da yake mafi gudu kuma da dan adam ya kera shi ina fata an gane ke sa aka ci Allah alkabiru ne lalle Allah shine alkabiru mai girma girman da hankali ba zai dauka ba sai imani a gaishe ka Allah sai Allah ya ce ni alam tara anna Allah anzala minas samai ma'a فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد الله تعالى ترى شن baka da masaniya ne ko shin baka sani ba na sha faɗa mana kalmar tara in ta zuwa ƙur'ani ana nufin sani sau da ganin zuciya Allah ke magana ba gani na ido ba shi ne albasiratu da albasaru albasaru shi ne ganin ido albasiratu kuma gani na zuciya to alam tara shin baka da masaniya ne ko shin baka da ilimin cewa an Allah an zara mini sama'i ma'an lalle Allah shi ya saukar da ruwa daga sama fa tusbihul ardu muktarra fa'u sababiyya kenan sai ƙasa ta koma koriya shar dalilin saukan wannan ruwa fatus biyu karkace wai ta wayi gari kalman asbaha a larabci yana daga cikin akhawatu kana kana wa akhawatuha an gane ko ta ana nufin kasancewa sara fa tusbihu al-ardu muqtarra ai sai kasa ta kasance koriya shar saboda Allah saukar da ruwa inna Allah latifun lalle Allah shine mai tausayin bayin shi khabirun mai bada labari dangane da duk abin da ya wuce kuma mai hikima kuma gwani na gwanaye wanda ke tsara komai yadda ya dace dan karma al-khabiru malamai suna masa fassara ne guda biyu khabiru ko ya zama daga alkhabaru ya zama Allah shine mai bada labari duk abin da ya wuce kuma zai bada labarin duk abin da ya faru ranar gobe kiyama ko kuma ya zama alkhabiru daga alkhibratu ne shine tsananin kwarewa da dabara Allah duk yana da wannan abu duk wani mai dabara to Allah shi halicci wannan dabara duk wani mai wayo ita kanta wayon halittan Allah ce shi yasa wato ka sallama wa Allah mala duk abin da kake ji da shi to Allah shi halicci abu ai ina da wayo to wayon kanta Allah ne halicce ta to wani wayo zaka mishi kaga amsa babu sai ce lahu ma fis samawati duk abin da ke cikin sama na Allah ne wa ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa ma na Allah ne wa inna Allah lahu al ganiyyu Allah shine mawadaci kaga duk karshen ayar nan yana alaka da maganar da ake da yace duk abin da ke cikin sammai da ƙasai na shi ne yace wa inna Allah lahu al ganiyyu tabbas Allah shine al ganiyyu mawadaci shi yasa ake cewa antumul fuqara ila Allah ku ne mabukata zuwa wurin Allah bai bukatan komai a wurin yace da duk duniya kowa kam zai zama kamar fir'auna Allah ce ba abin da zai rago a cikin mulki na da duk duniya kowa zai zamo imanin shi irin na manzan Allah alaihi salatu wassalam Allah ba zai karu da komai ba mu za mu karu shi ko ka masa da'a ko ka masa kafirci ba abin da zai same shi abin zai koma ne zuwa gare ka ke yasa ce da yace duk abin da ke cikin sama da ƙasa nashi ne yace shine kuma alganiyu mawadaci alhamidu kuma abin yabo wanda za a yabe shi a gode masa saboda me saboda ya mana ni'imomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba a cikin alkur'ani mai girma za ka gaira lissafa abubuwa shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza kaman kalubalantar dan adam yake yasa ce khalaqa samawati yace bi ghairi amadin tarawnaha shi ya halicci waɗannan sama da ƙasan da kuke gani saman nan babu wani fila da ke rike da ita babu wani dirka da aka kafa aka ce wa ya rike wannan sama duk wata rumfa da aka yi a duniya akwai abin da ya rike ta haka da ko ba haka ba ko inda muke cikin nan wannan ginin shi ya rike wannan abu kana cire shi abin faduwa zai duk da za a yi rumfa sai an kafa wani abu to ita wannan saman ka taba ganin rumfa yace khalaqa samawati bi ghairi amadin ba tare da ginshiki ba tarawnaha balle ma hukansu sai ce wa alqafilar da rawasi ya antami da biku sannan ya watsa duwatsu kuma a ban kasa saboda kasan kanta dinga girgiza ta kifar da ku sai ce wa basa fiya min kulli dabbatin ya watsa dukkanin halittu a bayan ƙasa da aljanu da mutane da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da komai shine wa basa fiya min kulli dabbatin sai ce wa anzalna minas sama'i ma'an fa ambatana bihi min kulli zaujin karim sannan muka ainihin saukar da ruwan sama da wannan ruwan sai muka fi da duk wani tsiro mai girma sai ce hadha khalqullahi wannan shine halittar Allah fa'aru ne ma za halakar lazina min dunihi duk wanda ba Allah ba nuna mai abin da ya halitta sai ce bal bari ma dai azzalimu na fi dalalin bayin azzalimi suna cikin bata ne kawai dalalin mubin bata wanda yake mabayani to shi yasa idan ka fahimci Allah yanda yake da yanda ya halitta da yanda ya tsara duniya sai ka ji kullum kana ƙara girmama shi kuma ka ji kana ƙara imani da shi ka gane cewa ya san da kai kuma ya san halin da kake ciki kuma zai kawo maka ɗauki a kowane irin yanayi kuma a kowane irin lokaci sannan rahaman shi kuma ta riga ya fushin shi gafaran shi fadinta yana da yawan gaske ya Allah ka shigar da mu cikin fadin rahaman ka ka ainihin gafarta mana yana ga saura mana shafi biyu suran nan ta kare idan muka karatu gobe muka karatu jibi mun gama wannan suran kuma sai a rufe tafsiri insha Allah sai Allah kai mu wani shekara kuma in dare da lafiya subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa